إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدي لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ هدري لنا بهذا المعذر وتائب بنظرة تأتي لنا بالزبر وعد الله الذين آمنوا وبنجي تبارك وتعالى يا القورتا جو عند سكي إيماني الله يا يوم مؤمني القوري منكم daga cikinku wa'anda suka yi imani daga cikinku to Allah ya alƙawarta musu wa abilus salihati suka yi aiki managaci suka yi aiki mai kyau wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau bayan sun yi fana'i suka dawo suka yi bakari kuma la yastakhlifan lahu wallahi zai sarauta su zai sanya su mamayansa tabaraka wa ta'ala abin ya kasaita zai shugabantar da su zai kalifantar da su shine ma'ana kalifanci la yastakhlifan lahu zai sanya su mamayansa fil ardi akan ƙasa badalan min al-kufari wato canji daga kafirai maimakon kafirai da su suka mallake ƙasa suka yi abu to in dai muka yi imani muka yi aiki mai kyau Allah tabaraka wa ta'ala zai mayar da mu a maimakon su akan ƙasa kamar takhlafal lazina min qablihim kamar yadda Allah ya shugabantar ya khalifantar ya mayar da wa'anda suke kafin mu a kan ƙasa wato kafin kamar yadda ya kalimantar da wa'anda suke kafin muminan nan wa'anda suke aiki mai kyau din nan a kan ƙasa alkhilafatu abinda ake cewa khalifanci anniyabatu na'ibanci ka na'ibanci wani mai yin abu idan baya nan idan baya nan ga mai yin abu ko limanci ko kuma ma'aifinka ko kuwa shehinka ko kuwa mai sai da wani abu ko dai mai kaza ko kuwa mijinta ya sake ta ko ya rasu to kuma yanzu kai a ce ka kalifance ta to kuma ka aure ta bayan haka wannan da shi ake cewa kalifanci na'ibanci anniyabatu na'ibanci an shaksi ga mutum idan kana ga'iban idan baya nan kai ka tsaya da aikin da yake yi au mata ko ko idan ya mutu kai ka tsaya da abin da yake au ajaza ko ko gashi da ransa gashi komai amma saboda tsufa ko saboda rashin lafiya ko saboda wani abu dai shi ya gajiya ya kasa yin wannan abu to a sa wani kuma ya ci gaba da wannan abu ko kuwa kowaye ma dai ya ɗauka ya ci gaba da wannan abu wanda aka sa shi to sai a ce ya kalifance shi sai a ce ya kalifance shi ya hataju lil kalifatu to wannan da ya gajiya ina yana buƙatar wanda zai na'ibance shi a wustu kulifa to ko kuwa a'a ga mutum ga mutumin da lafiyarsa da komai da abu duk da komai ya shugabantar da kai ka yi wani abu ba wai don ya gajiya ba ba wai don baya nan ba ba don ka don ya girmama ka kai kuma don ya daraja ka ne ya girmama ka a ce wane ne ya zo maimakon shugaba kaza ko wane ne ya zo maimakon gwamna ko wane ne ya zo maimakon malam wane ko maimakon shehi wane amma shi din yana nan fa ba kawai ba to ya ga za a ga girman wannan irin wannan abu mai mahimmanci irin wannan taro mai mahimmanci kuma a ce wane ya naɗa shi a maimakonsa ya yi wannan kai lalle wannan aiki ne mai girma tashriban dan girmamawa faƙar kawai wata kariman dan girmamawa dai ma'a huzurin mustakalaf tare da halartar wanda shi ya aka kalifanta din wanda ya kalifanta din wa hadha ma li awliya illahi tabaraka to wannan na ƙarshen nan shine abin da waliyai suke kai shine abin da suka tun daga annabawa alaihi salatu wassalamu har zuwa kuma magadan su waliyai din har kuma tashin kiyama duk gaba ki da shine Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana ya khalifantar da Adam ni ja'ilun fil ardi khalifa ya Dawud inna ja'alna khalifatan fil ardi waj'alakum khulafa ala ardi ina ya tafi shi tabaraka wa ta'ala ba zancen mutuwa ba zancen gajiyawa ba zancen a yi abin da shi ba zai iya ba amma dan girmamawa da komai to sai shi kenan duk ya nannaɗa bayansa ya nannaɗa kowa ya ba shi aikin da zai dan ya daraja shi ya girmama shi ko ni za ga an ba shi kaza dan ya girmama shi ya daraja shi waɗannan ku ya ce su ne ma mamayansa a kan ƙasa wannan daraja ce babba wannan shi ne abin da yake ga waliyan Allah tabaraka wa ta'ala kun kula ba'ullahi waliyan Allah su ne khalifofin Allah na'ibai kuma mamaya wallahu hadirun Allah mahalarci ne Allah yana nan ba zai mutu ba kuma wa makun na ga'ibi na huwa fakakku ba ne ga mu a sarari kuma al'awwal ne al'akir ne al-zahir ne al-batin amma dai ya kalifanta waliyansa tun daga annabawa haƙi zuwa magadansu la yajibu bai fakuwa tabaraka wa ta'ala wa la yamutu ba zai mutu ba tabaraka wa ta'ala istakhlafahum Allah ya kalifantar da su ne takriman dan girmamawa lahum gare su wa ma su wa kula fa illahi wani kalifofin nan na Allah kuwa imma ya kalif ya kalifu ligiya bi makalufin imma ashe an kalifanta su saboda wanda suka kalifanta ya faku baya ya mutu ko ya yi duk abin da au mauti ko mutuwarsa ko ko ya yi tafiya yanzu sai su kalifanta a ce na'ibinsa ne ya zauna ko madaki ne ya zauna in masarauta ce ci gaba da abubuwa ko na'ibinsa ne sakatarensa ne yanzu ya zauna ko ko kaza dai au ajazi ko ya gajiya ma gashi nan dai an adari wajibi ya bada aikin da yake kansa inna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji madaukakin sarki wa ada wa adana yayi mana alƙawari wa adan hasanan alƙawari kuma kyakkyawa huwa an yasta kalifa na fil ard zai kalifantar da mu akan ƙasa an yadda Allah na kula fa Allah zai sanya mu kalifofin Allah kamar sa kalafa allazina min qablin kamar yadda ya kalifantar da wanda suka kafu mu min sulaha bani isra'ila na daga bayin Allah bani isra'ila bayin Allah bani isra'ila mutanen kirki ne da komai fir'auna ya halar da su ya komai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo musu kalifansa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo ya kwashe su ga gudu Allah ya halaka fir'auna ma ga baki daya suka tsallake ma teku ga baki ga baki daya Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu alƙawato ga ƙasa nan wa'anda suke cikin da musamman ina aka sa gaba ba ku dai da yake waliyai ne bayan Allah ne na halatta mu ku je ku shiga ƙasar shine suka wasu suka shiga ariha din nan baitul maqdis din nan suka wasu suka shiga aka Allah ya halatta musu duk suka yaƙi waɗanda suke wajen suka kakkashe su duk gaba ke da saboda waliyan Allah ne Allah ya yarda suka wasu ka to su ma kuma ikenan da suka zalunci su ma kuma Allah tabaraka wataala ya sakawa waɗansu daga cikin bayin nasu dama shugabancin da da imani ne da aiki mai kyau da imani ne da aiki mai kyau in dai na Allah din da imani ne da aiki mai kyau na ƙasa kuma gashi nan da shi ma dai demokuraɗiyya ne ake cewa ko shi ma aine da imani da imani ne ka imani zaka gyara ƙasa ka ka imani zaka ceto ƴan ƙasa zaka amfani ƙasa zaka kaza ka zo ka faffaɗi ra'ayinka mai kyau ƴan ƙasa su ji abin su ji daɗi su zaɓe ka to shi ma nan din mulki yana iya zama da kafiri kafiri ya ta jan mulki saboda bawan Allah ne yana yana yin adalci yana kuma a bai iya zama da azalimi bai iya zama da azalimi sai zauna da kafiri kafircin sanasa ne can amma amfanin sa na yan kasa ne amma wannan azalimi ko ma waye kuma musulmi ne zalunci sa duk sai ya shafi kowa sai ya shafi kowa da kowa to to bare kuma na Allah bare kuma cikin na Allah dama imani ne wa amilus salihati to to bani isra'ila nan da Allah ya sarauta su ya yadda musu ba suka yaƙi falastinawa din nan asalin su suka kore su suka komai to su ma kuma suka ci gaba da zalim suka tashi daga imani nan suka tashi daga aikin nan Allah ya turo musu farisa kuma buktunusa Allah ya turo musu farisa kuma ta zo ta rusa su bayan sun kashe annabi haya ta zo ta rusa su duk gaba ki daya ya kashe su ya rurusa duk gine-ginen Suleimanun ma da komai in ka ji abin da aka yi halaka su ga baki ɗaya kusan ƙarar da su duk ga baki ɗaya to Allah tabaraka wa ta'ala ce kun yi nayi muku to in kuka yi hakuri nan da ƙarshen zamani zan kuma dawowa da ku in kuka ƙarawa in kuma ƙara muku suka kuma Allah ya kuma dawowa da su Salahuddin ya zo kuma shi ma ya kuma yi musu abin da Bukto Nusar ya dawo musu Allah ya ce ƙarshen zamani a kuma juyawa haka dai za a yi ta juyawa da su ga nan dai yanzu an dawo da su din kuma suna nan suna ta tsaya din kuma Allah mai iko ne yanda ya taso da wa'yancan ma lokacin da ya ga dama Allah zai taso musu da wanda ya so a lokacin da ya so ya zo ya gama da su ga abubuwa nan suna ta faruwa wanda ana ganin abu ya faru duk abu ya faru to yadda aka sarautar da bani Isra'ila din nan wato masu sana'a su bayin Allah su aka aka kori jababirawa inna bi qauman jabberina da ƙarfin nasu da komai amma Allah ya taimake su Allah ya kore su to haka kuma duk muminai ga baki ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake su ya tabbatar da su a kan ƙasa haka kalibobin Allah tabaraka wa ta'ala za mu zo masanan Allah waɗanda suka yi imani suka yi fana'i suka zo suka yi fada'i suka ci gaba da aiki mai kyau arufai da raunin nasu da wulaƙanta sun da ake da ɓata musu suna ɗin su ne kalibobin Allah Allah tabaraka wata'ala su zai shugabantar dai duk gaba ki ɗaya su ba an suka tashi daga kan abin da suke kuma shi kan Allah ya watsar da su ya kuma kawani duk gaba ki ɗaya to to walai makinan na lahu Allah zai tabbatar musu shi ma dai har yau ya ɗauke wani abu ya da Allah zai tabbatar musu dinahum allazi tazalahum addinin su da ya yarda musu da shi wa islam shine musulunci a hawansa guda uku din a sunansa na addini fa inna jibril ataku li yuallimakum dinakum jibril ne yazo dan ya sanar da ku addinin ku duka baki daya wala yubaddilannahu Allah zai canja musu min ba'di kaufihim bayan tsoron kafirai da suke yi amnan sa aminta bayan da suna tsoron kafirai Allah tabaraka wa ta'ala zai canja musu sa aminta bayan suna tsoron kowa ka gani duk wani mumini sai haka wata rana a cikin tsoro yake za a kore shi za a haɗa shi da hukuma za a yi masharri za a yi kaza za a yi kaza za a cikin tsoro yake ina tsoron in dai ya bi Allah din ya ci gaba da bin Allah ya yi haƙuri ya komai wata rana sai tsoron na Allah ya canja shi sai ya tabbata sai ya kafu sai ya zama shugaba sai ya zama kaza dan Allah ya ga shi ma yanda zai yi don Allah ya ga shi ma zai in ya iya riƙewa aikin tabbatar da ƙasa aikin kafa ƙasa aikin kafa sarauta aikin tabbatar da jama'a aiki abu ne mai wahala mai wuya za ga an yi shekaru sai a shekara ɗari ana so a kafa ƙasa sai a shekara ɗari ana so a kafa jama'a sai a shekara ɗari kaza kaza har Allah ya taimaka a kafa ɗin amma in ba a yi wasa sai ga a shekara biyu an watsa kuma abin nan da aka yi shekara ɗari ɗin nan ko shekara nawa ana so a kafa ana so a kafa in ba a yi wasa ba kuma Allah ya tabbata mu kuma Allah ne shekara biyu kuma shikenan ku da kanku ya fitar wa abin daga to kuma yanzu za a manta ma ya aka yi za a manta duk waɗanda suka sha wuya da kaza kaza biya aka kuma kowa ya taso da fituntunu da kaza kaza ya ga shikenan in ba Allah ya kiyaye ba ya ga dai an tafi duk gaba ki da to Allah zai canja muku bayan tsoronku wato aminci na da kafirai aminci wa kada an jaza Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zartar da wannan alƙawarin nasa wa'adahu alƙawarin salahun ga su musulmi dinnan ko bi ma kira ga abin da ya faɗa inna hazihi nazalat wannan aya ta sauka fi bidayatul islam a farkon musulunci wal muslimuna fi ghayatil khawf musulmi suna cikin tsananin tsoro min al kufar daga kafirai fahajaru suka yi hijira ilal madina ce zuwa madina wa saru yuqatiluna Allah ya faranta musu yaki tun daga yakin badar din nan kuma suka dama suna yaki kuma shi suka dinga yaki hatta ta gallabu ala jamil arabi har suka yi rinjaye suka rinjaye tilin larabawa duka baki ɗaya kuma larabawa suka miƙa wuya ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasarar hukumu lahu hukunci ya zamanto gare su wa fi amnin wa amanin kuma aka taho annabi sallallahu alaihi wasallam bai koma zuwa ga Allah sai da jazira larabawan gaba ɗaya ta zama tasa sallallahu alaihi wasallam sannan yana rasuwa suka yi ridda sai na abokar shi ma ya tashi da nasa kokarin sai da ya mai da su inda annabi ya basu sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mata alheri sannan kuma ya nada komandodi kuma ga baki daya waɗanda duk suke musu mulkin mallaka na daga farisawa din na daga rumawa din wanda duk su musu daga kinda din da habasha din da waye din da duk larabawa an yi ta suka ƙarƙashin waɗannan sai na abuka kuma ya naɗa kwamandoji kuma ya ce to duk ba a yi wa waɗannan ƙasashe yanci duk ga baki da don mu yi addinin mu lafiya kalau mai abu to haka kuma kwamandojin musulunci suka ɗauka har sai na abuka ya koma zuwa ga Allah a shekara biyu da wani abu ya wannan duka saboda himmarsa sannan sai na Umar ya ɗauka kafin shekara goma wajen sha biyu din ta sayi na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya dandake Farisawa da Rumawa duka baki ɗaya. Daular musulunci ta kai wurare kuma duk area jazirorin nan sun zama sun zama nasu. Musulunci ya yi ƙarfi ba wani mai tsoro ya yi a sallah a ba wani mai tsoro ya yi addini ba wani kaza kasuwanci ya kan kama imani ya kan kama alheri ji ya kan kama duka baki ɗaya. To kuma sai na Usman ya zo ya hau mulki kuma duk gaba da to Allah ya musu haka har suka rinjaye Laraba fasarar hukumu lahu hukunci zaman to gare su wa fi amnin wa aman suna cikin aminci zaman lafiya da walwala inna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala kama fa'ala bi awwalil ummati kamar yadda ya aikata da farkon al'umma din nan sayaf'alu bi akhiril ummati zai aikata da karshen al'umma din nan inda ma ya ƙumuna yayin da suka tashi bi a da'i wajibihin da bayar da abin da yake kansu min imtisal min imtisal awamirul qur'ani daga bin hore-horen qur'ani washtina bi nawahi da ne santan nahayat hanahanan qur'ani wa ittidai da koyi bi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wa ashabi da sahabban nan nasa manzon Allah ya ce na ba muku sunna ta da sunna kalifofi shiryayyu a bayana ko to in aka tashi da sunonin nan nasu kuma ko tun daga ma biyar din da aka sani kalebobin na kuma duk wanda ya karibanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kyautatawa to to in dai aka tsaya da haka to ubangiji ya alƙawari yasta khalifahum zai shugabantar da su fil ardi akan kasa kamar ta khalafa ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda khalifantar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qabla na kafin mu su kuma kafin sahabban manzo Allah din da zamanin manzo Allah din kamar yadda ya kalifantar da bani Isra'ila su kuma wala yubaddalu hadha al-khawf amna zai canza wannan tsoro ya zama aminci to rijalu dini mazajen addini al'ummar nan ta masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din nan ala qasalu sun kasu kashi kashi mu musulmi din nan masu bin annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasu kashi kashi minhum hamalatul qur'ani akwai ma'addatan qur'ani za ka gani a cikin mu akwai ma'addatan qur'ani sun dandake shi sun san tajwidin sa sun san kalmomin sa sun iya rubuta shi su shiga daki ma su kero shi qur'ani duk baki daya saboda ma'addatan qur'ani ne dan haka qur'ani ya iya kolewa a wani waje saboda akwai wanda zai mai da shi akwai mahaddaci wanda zai iya rubuta shi duk kaza kaza da za a haɗa a duniya wannan qur'ani shi kaɗai ne kawai kuma in ya kone ba wanda zai iya mai da shi ko wuta ba ta kusa da ko gaba kan ma wuta ba ta ba ba a ga har yanzu ma haka ana ganin karama na hannu bai cika yin abu bare a ce wani bawan Allah ne mai tsayawa da haƙoƙin Allah ya rubuta shi ko an yi gobe da shi ne mu zo mu same shi a rafe a jikin bishiya duk gaba ke da kaga muna da shi nan wanda duk an yi gobara gefen sa duk ya kone takardar amma dai inda rubuce ta ko kusa da wajen bai je ba duk gaba ke da baka shi nan duk gaba ɗin sako ne yake gefen sa amma ban da rubutun duk gaba ke da saboda na hannu ne to akwai wannan to a cikin a cikin musulmi akwai ma'addata qur'ani wa huffazu ahadith rasulullah akwai ma'addatan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga sun haddace hadisai tili sun san hukunce hukuncensa sun san ingantaccensa sun san rarraunansa sun san kaza ba wai magana ce rarrauna ko a'a ta hanyar da ta zo za ga wannan magana ce a ce in ta zo ta wajen wani rarrauna ce amma ta ta zo ta wajen wani kuma ingantacciya ce saboda ta hanyar da suka to duk sun kyautace wannan duk gaba ki da to ha'ula'i wa'annan ma'addatan qur'ani dinnan da ma'addatan sunnan manzon Allah dinnan khizanatu dini wa'annan su ne san addini saboda duk abin da ake nema a cikin addini a usulinsa wajen su za a tafi in faƙi ai an yi rikici wannan ya ce kaza ta to wai ina ku kuma asalin abin ina taskokin addini wai ya aka yi ne mahaddata ce ai ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce ga malaman hadisi kuma ce to ga ruwayoyi ga kaza ga abin da aka ce ga abin da aka to su kuma fake hai wa'anda Allah ya sanar da su wannan su kuma za su to kun aka hada da kaza aka hada da kaza aka yi kaza aka hukunci kaza sai ya fita kenan to wa'annan su ne san addini duk ga baki da minhun daga wajen su ne tabasuna ake kosanowa abu abin da ake hukuncin addini da su wa ilayhi yurja'una fi fi usul al-ilm wajen su ake dawowa a asalin ilimi a asalin ilimi shehu radiyallahu anhu ya dinga gyara abubuwa ya dinga aiko da hukunce hukunce zancen su kabar da dinna zancen su amin a sallah zancen su kadi da malaman wanda suka sandare a wata mazhaba ko a fikihu ba mazhaba ba ma galibin waɗannan abubuwa duk da shawar radiyallahu ta'ala anhu ya kafa zaka gani shi ya furin jaye a malikancin namu ma a malikancin namu ma shi ya furin jaye ko kuma wani abu daga Allah ne ko an ce ko in garma yana yin sassafa duk gaba kiɗa yanzu ga waɗannan shugabanni namu na maroko ina yanzu kaga sallar tarawih din nan da suke yi duk in kai wata sallah sai ga da an yi kabaru saboda sunna ce saboda nafila ce ha ba za a farilla ba ikon Allah duk amma a tarawih ne ya ga duk gaba abin da sha'awa da kyau da ha ba za a farilla ba saboda a farilla dogaro ne ba za a yi kaza da kuma je kaza kaza to wannan malikanci dan asin kenan gaba ke amma a shauran duk limaman ma da suka karɓo daga malikancin ma da abu don kabalin ita tafi irin jaye duk gaba ɗaya shagunan mu sun yi littattafai a kai sun gwangwaje ilimi sun nuna sun kuma mai rikicin ma sanin malikancin ma bare kuma a koma kansu can asalin abun ma duk gaba gida to irin wannan ta faru irin wannan ta faru wannan ya don haka shehu rabdullah wayan suka ce ƙarya yake yi ba ba malike ba ne ba shafi'e ne ba shafi'e ne kai ka san hamma tambaya suke a yi sallah bayan mukalifin furu'a wanda shi ba shafi'e kai ba ma ka yi sallah bayan ta ne abu kaman kaza to wayansu kuma suka ce a'a mushan ba ma musulmi ba ne ya zai ya zo ya ce kaza ta abubuwa shehu rabi'a ya ce kunga ku dinga ɗauko sahih bukharin ma kuna karanta sahih al-bukhari ma kuna karanta alhamdulillah ga tafsiri kuma koyi shaw radiyallahu anhu tun wajen koti nawa ya fara tafsiri kuma a koti aka fara tafsiri dama ba a cewa sai ba a yi tafsiri wani amma dai zahir ga dai sai dai wa'azi na turmi ko kaza kaza amma dai irin wannan wanda shehu ya fara almajiran Allah ya saka shehu man ci zan rodar ya zo ya gwangwaje a ƙasa har ya koma ga Allah kuma duk kuma shehu ne aka ɗauka duk ga baki ɗaya ga gashi to tun wajen foti wani abu kafin shehu ya zo a kosi shehu radiyallahu ta'ala anhu ya fara saboda iyayensa sun yi tafsir dan akwai sayyidi Muhammad kakansa an ce ya fassara Qur'ani sau ɗari sau ɗari ya fassara Qur'ani da duk baki da to shi radiyallahu anhu su ya nema zai fassara to ga ƴan ƙasa ga larabawa a cikin sahabbansa ga ƴan ƙasa ga larabawa to ƴan ƙasa suka ce da yaran su za a yi larabawa suka ce tunda mu wa muka zo da larabci zai yi ya iya shehu ya ce to ba laifi a yi ƙuri'a wanda Allah ya sa ƙuri'a ta fito shi kenan yanzu ba rigima aka yi ƙuri'a ikon Allah larabawa suka ci ya zama ba farkon tafsirin ko da larabci shehu ne radiyallahu ta'ala ya aika gida da can wajen manya a yi mai izini kuma a bashi tafsirin babansu dan shi kadai ne qur'ani a bashi ya nemi albarka aka ce ba izini ba izini kuma in yayi duk abin da ya faru shi ya jawo kafin an aiken ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na yi ma izini kai duk gaba gida dan aike zai ga wata ai mun gode Allah ma izini ya zo to a wannan lokaci kurkoda ba ta shigo ba rediyon ma a hakarce sai dai ta yaki sai dai ta turawa aka gwangwaje aka zubar da faila ba a ɗauka sai dai kowa a kirji ya dinga sai dai muhammadu lamin jakani yakan ɗan rubuta wani abu shine abubuwan da za a gani a ɓangare ɓangare a cikin wa'yansu littattafai ana cewa hikamu surumbiya da to an ce kila wannan tafsiri ne to sannan kuma shehu ya wata shekara kuma ya da yaran ƙasa yawa ƴan ƙasa to haka aka yi to har kuma shehu ya zo nan kaza wajen kuma fifty wani abu ya kuma yin da larabci ya kuma yi wa laraba to shi wannan muhammad abdullahi wanda sai ya zo shi a gabansa aka yi wannan aka kuma yin tafsiri gaba ɗaya da larabci sannan wajen 62 shehu ya yi rabi da larabci 63 ma ya yi rabi da larabci din daga ɗaya sau uku da ya da larabci sannan amma muhammad abdullahi wanda sai ya ce da yaren yan ƙasa bai san ko adadi nawa ba ne radiyallahu anhu har ya koma ga allah yana yi duk gaba ɗaya to kuma duk bayan azahar sai ya karanta sahihul bukhari ya karanta wa jama'a duk gaba ɗaya da shauran sahih din nan tun 1935 ya haɗu da shi wannan mai wa'azi a masallacin Allah mai girma ya masa izinin dukkanin littafan sunna ɗin da komai yana nan duk gabaki da kafin kuma ya haɗa na duniya gabaki da sai da shi ya haɗa izinan duniya duk gabaki da na wannan duk suna nan na Qur'anin da na kaza to aga ya mai da mu waɗannan taskoki saboda in ya aiko da hukunci shi ku dinga sanin ina na ɗauko shi saboda in dai na Allah ga shigan gariya na annabi sallallahu alaihi wasallam ga shigan gariya ya karfafi na fakihin nan to ai kuma ba rigima yanzu kai rigima da na Allah kake yi duk gaba gida to waɗannan wajen su ake koma fi usulul ilmi a asalan ilmi wa minhu to waɗannan kenan kuma dama mahaddacin qur'ani a wannan kofa shine gangariyan khalifan Allah yanda Allah ya saukar da qur'anin nan bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad yadda Allah ya lakana wa annabi sallallahu alaihi wasallam na qul fadi shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana girman lakanin na har yau bai ce Allahu ahad ba Allah Allah ya ji kan gaddafi ya zai ce to wai me yasa ake ta wannan kulkul din ba malamai suka yi mata suka ce kai kuma daga ina ka zo kai kuma daga ina ka zo tun da wanda aka ce ya faɗa din ma don ya nuna mana girman izini da girman ce aka yi kai ya ci gaba da faɗa kullum ce ne faɗi shi ma an yi rodin sai ya ce faɗi Allahu ahad don ka ga girman lakana abu don ka ga girman aikin su duka sirri ne cikin izini to haka to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗa haka shi ma ma'addace in ya zo ba canjawa ba kuma haka shi ma zai ce bismillahir rahmanir qul huwallahu ahad kamar har yau manzon Allah ne ke karantawa har yau jibril ne ke har yau hadaran Allah ne zatin Allah ne ke karantawa ba a canji ba ba a shigar da komai ba kaga kalifanci gangariya to haka shi ma malamin hadisi yanda manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin nan haka shi ma yake faɗa yana daga cikin burgewa ya kawo shi kwabo da kwabo kamar botosta ba canja na gaba ya baya ba canja sai malamin ce ya so mace kudawa duk su bashi sai dai idan waɗanda zai kawo wa ɗin ba su kai ƙarfin su fahimce shi a yanda nassin yake kwabo da kwabo ba to ya iya gaya musu hadisin da ma'ana sai fassara musu shi shi ne dai amma zai yi ƙoƙarin ya ɗan fassara musu galibin shan radiyallahu anhu yana faɗa hadisai da ma'ana saboda ƴan wannan zamani saboda mutanen wannan zamani duk gaba kiɗa to amma kuma tafiya sai da gashi ya dawo faɗansa da yanda yake gardagar ko kula ga mai tafsirin gashi idan ya fitar da shi ya ce wannan magana shehu yana nufin hadisi kaza kwabo da kwabo din nan a ba wai ba ba a'a saboda ƴan wannan zamani kuma shi ya fi su fahimta dama fahimta ake so a yi da ba wai kalmomin ne ba saƙon da ke ciki ake so a fahimta to shi ke to to to to shi ma ga malamin hadisi yanda annabin nan ya faɗa sallallahu alaihi wasallama haka zai isar ba tsari ba ragi duk gaba gida to kaga shi ma har yau gangariyar annabin nan ne sallallahu alaihi wasallama yake faɗa waɗannan kenan to bayan kuma waɗannan su ne taskokin addini duk gaba gida to sai kuma wa minhu akwai daga cikin musulmi kuma rijalu akwai mazaje ya alamuna usul addini sun san asalan addini su kuma malaman tauhidi ne malaman duk kalamu ne malaman sun san dalili kaza da ya kaza da ya aka kaza aka kaza wayar duna alal mubtadi'ati su suke raddi suke juyar da magana in wani shekani ya faɗi wata magana da zai sa a ji shakka addinin a ji shakka addinin ko ya taso da wani abu da zai kore musulmai kafirai sun ɗau nauyinsa ya shigo da wata shubuha da zai kore musulmai daga kan addinin ko ya sa su rauni ko ku su shakka addinin su su kuma wa'annan malamai su za su tashi su kawo abin yanda yake da hikima da kaza ai kun ga kaza shine kaza kaza shine kaza har su goge wa musulmi wannan shubuha da aka kawo wani tarakul balata da kungiyoyi batattu masu batarwa su za su zo su gyara duk abin da suka faɗa bil hujjati da hujjoji azamigati wanda za ta ragargaza wannan abin da waɗancan suka faɗa ta tabbatar da gaskiya ko mutum ya je ya gamsu ba da hauka da shawara da hujja da komai duk ga baki ɗaya kuma a cikin kyakkyawan fahimta a cikin kyakkyawan magana da komai kuma ga ilimin ga hikima da a ciki to waɗannan kenan to ula'ika waɗannan kuma su ne faɗarumatul islam wannan su ne dakarun musulunci sadaukan musulunci duk gaba gida ila in Allah ya ga wani ya tara wancan ma bai iya wannan ba bai iya wannan ba shi kuma waɗannan su kuma Allah sai saka musu su ebo a cikin nawa'insa su ebo a Qur'ani su ebo su ba da hujjoji su ba da hujjoji duk inda ake aka ce ayyuka su za a ga kan gaba a ce ai ya je zai gyara kaza su ne wani ana ce musu dakarun musulunci au hukamul islam ko ko masu hukunci na musulunci ko masu hikima na musulunci to kuma sannan akwai nau'i kuma na biyu su ne fakihai su kuma su kuma su suke karantar da shari'o'in musuluncin nan su ɗauko ayan nan su ɗauko hadisin nan da kuma abin da sahabbai suka fassara da abin da malai suka fassara ce to kaga ana nufin alwala kenan yanzu alwala nan tana da akwai dole a cuccuɗa dole a game jiki da ruwa ko ana nufin fikihu kenan a ce raba sa kaza ko kaza ne ba su za su faɗi raban gado su za su faɗi sallah su za su faɗi kashe-kashen zakka su za su faɗi kaza su kuma ya zamanto suna tare da nassi ba su ban nassi su ta shato su cika nassi da maganganu ba ma har ma a manta ma asalin karatun har ma a manta asalin karatun a'a wa'anda suke tare da nassin kuma suke iya fitar da hukunce-hukunce su ne ake cewa fakihai su ne wanda suke bayyana mutane yadda ake yin ayyuka na ibada da yadda ake ma'amaloli harkokin zaman tare yadda ake kasuwanci da kuma wanda su suke fada haula to su kuma fakihai din nan humul wakala su ne wakilan Allah akan addini Allah ya wakala musu addini su suke da ƙarfin ma in kowaye masu ladabtar da shi hawa ne da ƙarfin ya ladabtar da su su ne baki har za su ce hukunci kaza ne hukunci kaza ne yana da kyau kwarai da gaske su za su faɗi addini to su ne wakilan Allah wal mutasarrifuna su Allah ya bawa aiki ga kujera na ba shi hanya ga kujera su Allah tabaraka wa ta'ala ya bawa iko su kafa hukunci sai ka ga wani abu sun faɗa in dai baka san ina suka yabo ba in baka san in kuma na gaske ne sai ka to yaya ga waje kaza amma za su baka a'a sun ga nan wajen amma akwai inda suka gani kuma wace suna da yanci daga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai suna da tushe na wannan asali din su yi wa'annan duk gaba gida wa'annan kenan baki har kenan masu bayyana mutane mu'amalolinsu da addininsu to wa minhum daga cikin kuma musulmi din nan kuma arbabul ma'arifi akwai ma'abota sannan Allah su kuma za su zo su wanke zuciyanka su gyara zuciyanka su mai da kai asalinka su mai da kai asalinka komai ma sai ya bayyana a gabanka duk hikimar da Qur'an nan yake nufi duk hikimar da hadisan nan suke nufi duk hikimar da shari'a nan take nufi maqasidu shari'a da ake cewa duk sai Allah ya nuna maka kai kuma a gaban ka duka baki da to ma sanar da sannan Allah tabaraka wa ta'ala sune ma'abota ma'arif sannai wal haqa'iq sune ma'abota haqiqoqin nan na ma'arifa na Allah tabaraka wa ta'ala yubayyinuna tariqa sayyid su suke nuna hanyar tafiya zuwa ga Allah hanyar gyaran zuciya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bai halice mu da sai dan bauta masa eh wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halice mutum da azama sai dan su bauta mu da har kawai Allah ya shiru to ai shikenan ko ta a muka yayi ko ta kaka malamin fiqh nan ya gaya mana muka yayi ko ta kaka wancan mai karatu ya gaya mana yayi amma Allah a'a wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dinu hunafa a'a sai sun yi ikhlasi sai an yi ikhlasi a aikin nan kuma sai sun zamanto sun tsarkake dan Allah ga ikhlasi ga kau da kai ga komai sai hadaran Allah hanifa annabi Ibrahim mazubi ne ba shi komai a gaban sa inna aduwiyya ila rabbil alamin to sai sun zama to sun yi ikilasi din nan ya ikilasin nan yake ya shi ko babu shi ba a ce ma ga shi ba ba karatu da zai ce ma ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake kuma ka zo ka ce da Allah baka sani ba ba matsala ba ne da zai yiwu ba ai dai an ce kai to yanzu a ce kai za ka tashi kuma dole sai ka je ka nemo ina ne ake ikilasi dan haka duk malaman za ga sun ce neman shehi wajibi saboda shi zai sanar da kai ikilasi sai dai kuma sai to amma shiga dariƙa ba wajibi bane to tun da dai ka same shi tun da dai Musa ya samu Khadiru ai dole ya ba shi sharadi kuma dole Musa ya yarda da sharadi alaihi salatu wassalam kuma ya bi shi to tun da zo ka zo wajen sa kace ga abin da na zo wajen ka shi ya san hanyar da ya bi ya samu wannan ikilasi to zai ce mata wallahi sai ka bi hanyar da na bi na samu jibi shababin da sayyidina Khadir ya ba Allah Musa mu a wajen mai magabakin sharadi fa in tabata ni fala tasalani an shay hatta ujisa laka minhu in ka min ka tambaye ni komai sai ni na ga dama na baka labari in ta zai dai kawai ba dai islamu ka waka ce rushin ka zo ga da zaka to kai ta dina ikon Allah mu yara ne yanzu da bamu san kan hanyar ba bamu san kan neman ikilas haka wai sai a ce wai wai a sa wani sharadi ka dinga bin shi kaman gawa wai ce wannan sai biye da cikin abin da suka dinga kashe abu ka gani in ikilasin zai samu in baka bi shi kaman gawa in baka to sai ta kaka kake so ka bi shi ku so ma jayayya me yasa kai kaza me yasa kai kaza an ce da ka ce lima wa bima wa kaza to shikenan kama gaban kama kuma ya lalace dan me za a yi kaza ko sabi da me ko kaza kaza in dai ba shawara ya a tambaye ka ko kuma abun ba ta hanyar kaza ba shikenan kuma na kajiye da inkari kuma ayyar tsari kenan ko zai gaba gida to to su kuma ma'abota haƙiƙoƙin nan na Allah wanda suka san ma'arifan nan na Allah masu haƙiƙoƙin nan su kuma su za su bayyana ɗariƙar hanyar kai wanda za ka kai ikilasi din nan shirka din nan ta ɓoye din nan ta baka ta sanari a uzu billahi wannan ta bauta gunki duk babu har abada kuma ba za a yi ba duka amma dai ta ɓoyen nan tana nan duka baki da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi ɓuya irin ɓuyan tururuwa cinnaka bakin tururuwa akan bakin dutse kuma cikin dare ya za ka gan shi to dinga baki da to wa'annan su wanda za su koyar da sairi din nan su koyar da gyaran zuciya nan suna da sunaye kala su ne sufaye su ne ulama'u tazkiya malaman gyaran zuciya su ne shehunne su ake cewa murabbai masu tarbiyyantarwa su masu gyaran zuciya duka baki da to su kuma wa'annan ya zama sun san abun suna da izini suna kan wannan ƙa'idoji nasu suna nan kan ƙa'idoji nasu da suke kai da yawa wanda ba san abun ba sun gudawa shari'a sun gudawa ibada sun gudawa aiki su kuma su kai can ba sun sun batan bakatanta akan hanya da kaza kaza su ba tsayawa zahirin ibada su kuma su kai wancan wajen ikilasin ba a'a ana nufin wanda suka sani duk gaba gida to su kuma waɗannan su za su sa ka akan wannan hanyar sairi din nan bi tarki kulli ma suwa ka bar duk abin da ba Allah ba wal ishtigal bi ka bar shagalantuwa da duk abin da ba Allah ba tabaraka wa ta'ala ya zamanto wal ishtigal ka zama ka shagalta da Allah tabaraka wa ta'ala duna gairi ban da wannan sa haula to su kuma waɗannan sufaye dinnan masu gyaran zuciya dinnan masu mayar da kai zuwa ga Allah wata bi sabila man anaba ilayya dinnan wa haula waɗannan hum kulafa'ullah su ne kalifofin Allah akan ƙasa me suke koyawa Allah su kuma su ne kalifofin Allah a kan ƙasa. Ja'alana Allahu Allah ya sanya mu wa iyakun da kume kun daga cikin su amin shehu, ba a ce amin shehu ya yasuwa, daga girman abu. To, kowanne a nan akwai yadda za a ɓata shi, in faƙi ne an san yadda za a ɓata shi, in mai hadisi ne an san yadda za a ɓata shi, in mai Qur'ani ne a rama an san yadda za a ɓata shi suka za, in su ɗin ne ma an san yadda za a ɓata su, a canja musu suna, abu sunan da yake sunansu ne gangare a 'yan hakika sai a faɗa ana nufin shirme su kuma sabida tsoro sabida ka a ce ba su bane wa intention sai su gudawa sunan ma dan me ku je ku bu ne 'yan hakika din kullum ga shi muna karanta a cikin Qur'ani fa wailul musallina azaba ta tabbata ga masu sallah mun daina sallah da mu ake allazina wa an salatin sahuna ido ga yake na kana ta karanta wailul musallina kullum ai kyau wannan aya ma kuma duk a daina sallah ma gaba ki da saboda to kai da kai sallah an ce dan wuta ne shi nan ne ne dan wuta wailul musallina ai aka sai a daina amma kai musulmi kai na Allah gangare a kasan wallahi ba da ni ake ba in ka ji an yi zagi a kasuwa an san da wanda ake ana allazina hum an salatin amma ba kuma magana ta cika ha aya akai a wajen ba ma wakati ko ko ko kaza ba ha aya akai a wajen ma'ana magana ta cika ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin wanda ba sallace a gaban sa ba ko ko munafikai na zamanin manzo Allah sa ko ko dai a maka ma ta sauka ko ko ma quraishawa wanda su ma suna da sallolin su tafi da fito da kewaye Ka'aba kuma kana salatu inda baiti illa buka'an wa tasdiya tafi ne kawai da fito da kewaye wannan wailul musallina ko ko wanda suna sallah a wasu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyar salam kanuna wannan wailul musallina ko kaza kaza to kana aka ji tsoro sunan ka gangariya ne daga hakku ne daga Allah ne dan an zagi ko dan hakika ko an yi rafe da ka ce a to a je a neme shi can in mutumin kuma da sharri ya zo ma ka ce ka kai za ka jawo ba kai ma fa Allah ya ce fawaidul lil musallin kai ma fa dan wuta ne da sallar ta ka ai kuma yanzu zaka ja ta ai ba da irin tawa aika ba ana nufin allazina hum an salatihim sa ka ce to to to to ni ma ba da iri na aika ba ka fi ka je ka nemo yancan ka je ka nemo yancan to so ake a kore a zama Allah ba shi da kalifofi akan kasa kasa kuma ta tashi duk akwai yanzu ga ga furji gida za ga ga furji nan ake ajiye abinci nan ake ajiye nama kar ya lalace ga kuka nan ake dafa abinci nan ake kaza ga ɗakin kwana nan ake kunna fitila dan a ga kaza ga hanya nan nan ake kunna fitila nan kaza ga abu kaza ga fanka nan ita take ba da iska ita take ba da amma da an ce an ɗauke ne fa dole ne ya tsaya duk waɗannan ya tsaya in ka lura ashe dukkansu suna aiki ne da aikin nefa duk da taskokin Allah ɗin mahaddasan da taskokin masu hadisan da taskokin fakihan da taskokin masu ba da amsa ɗin da taskokin ba in ba na Allah mai gyara zuciya in ba na Allah mai gyara zuciya mai taskiya in ba ikilasi ba abu duk waɗannan sai su zama to ba su yi amfani ba duk su hadisi yake nufi sai a jefa mai qur'anin auta sai a jefa mai karatu sai a jefa saboda ba gyaran zuciya in ma dai dan a ce ya sani in ma kuma ma ya shiga wa'ansu abubuwa daban hadisan nan da qur'an nan dan a samo al'umma annabi mafita ne dan a samo al'umma annabi sauki dan sai ya zama kuma da su ake wahalar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da su ake kaza dan a maida mutane zuwa ga Allah ne dan Qur'ani ga shi nan ya faɗi hanya a sanadi don hadisi ya faɗi hanya a sarari fiye da yadda ma malamai suka kago ta inda kowane malami iya ƙarfinsa zai yi amma ka zo ga na Allah ɗin ga na abu ka kautar da shi ya zuwa san ranka da kaza kaza kuma ai haga mutum ya ya yaki Allah kenan da duk gaba ki da to sai ka ga waɗannan din nan duk gaba ki da in ba gyaran zuciya in ba wanda zai mai da su Allah ta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ka ga duk ba su yi amfani ba duk gaba ki da to to waɗannan kenan to kuma duk da da maganar su to Allah ya sanya mu cikin waɗannan masu gyaran zuciya waɗannan su ne kalifofin Allah tabaraka wa ta'ala su suka naɗu daga Allah su suka cancanta daga Allah an kuma ba laifi a yi waɗannan na zahiri wanda za su yi aiki na zahiri su haɗa kan jama'a su yi taimako to ba laifi a yi waɗannan duk gaba kiɗa a ran su na girmamawa ne ba laifi wanda babansa ya rasu ba haka aka fi so ba dai an fi so dai a samo almajirin uban wanda ya iya ko kuwa shi ya zama ma ya iya kaga ya haɗa biyu kenan ga shi ɗan shehi ne kuma ya iya alhamdulillah sai ya zama biyu kuma mutane suna ganin baban nan suna ganin girma daraja ba sai su bi shi duk ga baki da wannan yana da kyau in ko bai iya ba kar ma ya je ya lalata abun baban kai zai lalata gidanka ba kai ya ce a'a ga almajirin wani can ya yi biyayya ya yi komai lallai baba da kansa ya ce ya san kan abu ku ba shi ku ba shi dan dai gida ya ci gaba dan dai wannan lamari ya ci gaba duka wannan ne yake kashe waje ba wai ya ce wa wai ba a yi kasuwanci ko ba a yi investment ko ba ba haka bane wallahi wannan ne yake kashe waje to kuma ai kaga duk mun yi wannan magana din ko kuma shi ɗan ya zamanto kuma mai hankali ya sauke girman kansa ya ce to abin nan daga ta kora na wallahi ba sani ne ba ya je ya samu sanannun abu ya dinga koya ya dinga koya ya dinga koya ya dinga koya ya dinga koya kafin wane wannan sai ya iya iya ƙarfinsa sai ya iya ya je ya samu ko ya je ya samu tsofaffin almajiran baban wanda sun san kan abu ya musu ladabi ya dinga koya ya dinga koya ya dinga koya to shi kenan to ba haka ba ka girmama shi shi ba ba wai kai faɗa da shi ko kai a ka girmama shi amma dai abin da kake nema ko abin babu a wajen babu a wajen ba dai a girmama shi don tafiya ta yi ya karaka haka duk waɗannan manya kuma da kuma na ƙasa ɗin ma kalifancin duk daga Adamu ya zo magana ce mai ƙaho kuma duk mun sha yin ta Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da annabi Adam alaihi salatu wa salam ya ce shi ne kalifan sa akan kasa da ma'arifan da ilimin da wayannan duk abubuwan da aka faɗa duk suna nan kan Adam alaihi salatu wa salam suna nan kansa to kalifancin nan daga Adam ya taho duk ga baki daya bayan Adamu shi suke cewa walita ta annabta siddiƙan nabiya adamu ba mursali ba ne amma annabi ne duk shari'a ya sani da kaza da yadda ya tarbiyyantar da 'ya'yansa da yadda ya kaza duk gaba gida to tun daga adamu kuma alaihi salatu wassalamu sai abun ya rabu biyu daga annabi adamu annabi adamu ne asalin abu sai abun ya rabu biyu sai ya zamanto shi su alaihi salatu wassalamu ya gaji annabta shi su ma alaihi salatu ya gaji annabta din da shugabanci ya gaji annabta da shugabanci ikon Allah kuma sai ga ayan Adamu guda biyu sai kowa halilu ya ɗau hanyar salaha ya ɗau hanyar gyaran zuciya ya ɗau kalifanci na ba'ini hanyar salaha ƙabilu kuma ya ɗau hanyar zahiri ya ɗau hanyar salaha ya ɗau hanyar shugabanci na zahiri sai dai ya zalunci a cikin mulkin kama karya shi shi adil ya yi to tun daga nan take tahowa haka wata rana duk ta haɗu annabin ne salihi siddiƙin ne kuma sarki ne kamar yadda ta haɗu ga Dawud alaihi salatu wassalam kamar yadda ta haɗu ga Sulaiman alaihi salatu wassalam wani zuwa kuma kowanne daban kaga iba aslana in qalu nabiyyin lahum mu ba aslana malikan nuqatil fi sabilillah yanzu ga bani sai suna cewa da annabi su ai yau annabin za su yi a shi yanzu ba sarki bane sala'a dai da addini da ya gaya musu Allah su da an kuma ba shi da karfin shugabanci ya iya jan su ya je a yaki a kaza a kafa kasa a kaza kuma shi kuma ba yi da wannan to to shi kenan to kai da kake da Allah kan ka san irin wannan to roƙan mana Allah neman mana wajen Allah waye ya cancanci ya zama sarkin mu kuma ya shige gaba Allah inna Allah ba'atha lakum taluta malika to shi kenan Allah ya kafa mu kuma talutu ne sarki kuma rigima ta ya za a yi haka kaza kai ta Allah ya bashi ƙarfin jiki basatan bil ilmi wal jismi ga jiki ga kaho da yallar ake neman sarauta da komai da kuma zai cika muku ido ku yarda da shi da komai sannan kuma ga Allah ya bashi ilimi da kaza da duk abin da kaga yanzu ga annabi ga sarki ga annabi ga sarki neman maganganun Allah neman shiriya neman kaza annabin ne sarki ne yanzu wajen annabin nan shi kuma yanzu neman daula neman kaza kafa daula kaza annabi ne shi karkashin sarkin nan ya zama kwamandan shi ma kuma ya bi horon wannan sarkin cikin abin da ya faɗa kaga inna allaha mustajikum bi nahar wa man shariba minhu fa laysa minhu wa man lam yarfa fa innahu minni illa man shariba ghalbatan bi yadi fa sharibu bi ila har da annabin a ciki amma ga kuma kamar da sarki yana ba da kwaman kuma ma wai daga Allah shi ma yanzu har ya so ma zai ce annabi ya ce mun ba a'a ai an riga an nada shi kenan to wannan kenan to haka haka har kuma ta zo kan annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine asali shine karshe kuma ta zo kan annabinmu sallallahu alaihi wasallam annabta ce shugaban ƙasa ne komanda ne likita ne komai ne fannin duka wajen tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su shi kadai sallallahu alaihi wasallam in an fito bakin daga shine komanda in ana gida kuma shine ministan tsaro kwana yake sallah da kewaye gari da an ji wani abun tsoro ko wata ƙara kafin a tattaro safi a tafi sai a ga shi har ya ji ya dawo sallallahu alaihi wasallam kwana yake kaza in ma cuta da wajen sa za a zo kaza to ya koma zuwa ga Allah haka sai na Abubakar ya dau wannan abu shi kuma da sunan kalifanci shi kuma yanzu kalifan manzon Allah ne din na biyu din na biyu din na biyu sai dan wata shida da su sharifai a ilimin su a sanin su da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga ya annabi akan ƙasa sai da Fatimatu Zahra to suna ganin dai har yau manzon Allah yana nan akan ƙasa kai dai rike na mulkin yanzu amma wallahi dai na imani da walita na ma'arifa nan ne ga mai ita da haka kwaran da ta koma zuwa ga Allah sannan sai na aliyawar sai na abokan mu baya sannan sai na abokan ya rike biyu radiyallahu ta'ala anhu haka sai na Umar ya rike biyu ga baki daya shi ya kakkafa duk waɗannan ma'aikatar kaza ministry ta kaza wajen tsaro ya ba su nasu wajen kasuwa ya ba su nasu wajen ilimi ya ba su nasu ya yi gidan kurku ya yi kaza shi ya karkasa irin wani abu da muke tafiya a kai na kowace ma'aikata da nata sai na umar kuma shi ya shirya wannan saboda kuma kasa ta yi fadi kuma musulmi sun yawaita sun yi abu to haka sai na usman umar ya rike haka sai na usman ya rike haka sai na ali ya rike haka wata shida na sai na hasan ya rike har kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ce kalifanci mai wannan rike abubuwa guda biyu bayan ta shekara talatin ne bayan haka kuma sai mulki na zalunci shi ko ba zai sai na haka ba zai haka ba da lokaci ya cika ya hannun koba da sai na ma'auya ya ba shi ya hannun koba da shi sai abin ya rabu kuma shi kuma yanzu khalifan Allah ne duk mai neman Allah duk mai neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai neman gyaran zuciya duk mai neman kaza wajen sa zai zo duk mai kuma neman duniyarsa duk gyaran duniya da kuma kafa kasashe da kaza kuma can wajen sarki zai tafi can wajen ma'auya zai tafi duk gaba ki da har zamanin sai na alim ma da suka haɗu da ma'auyan a fagen daga an yi haka akwai wanda in lokacin sallah ya yi ta wajen siyan na alayi sallah in lokacin sun abin sai ya yi ta zai na ne wai kai haka ne ya to kai ma ai ka san je a ba Allah ne a je wajen Allah ne waye kana nan wa zan je a kuma je a ta mai daɗi ne na zo na a ce ai ta zuhudu an da ai ta zuhudu da kuma ba ma wai wani abokinsa ba hatta kaninsa hatta hatta kaninsa a ƙebi din nan haka shi ma yayye sai na ali ya bashi wani abu ba zan ɗau kayan al'umma an baka ba ya shiga sai na ali ya shiga da shi makera ya je ya sa karfe a wuta sai da ya ja tsanan sai na ali ya ɗana masa a cinya ya yi tsalle me haka haka ke so in kwashi kayan jama'a an baka ka kasa riƙe wutar duniya ma sai ta lahira to ba laifi suna mutuwa ya haɗa kayan shi wajen ma'auya ai shi kuma ma'auya mafi Allah ya ji daɗi ga ɗan uwansa ma ya gudu ya bashi ya dinga ba shi daɗi ya dinga sai da dai kuma shi ma ya gaje abin bai dace ba sannan ya dawo ya yi dajir balarabe dawa ya cika ya zuta da sai na alina tuba a ya bi mun sai na lece kwarai ka an yafe ma amma kuma haram din da ka ciyo sai an kwashe ta a kirawo wanzami sai ki je ma kago Ramar zaho jawo, ije makaho, wanzami ya ta zuba wa zai na an sai da ya so ma baki. Ka kashe shi don Allah ya yi, ta kuma koma wanzami na nan, kuma ya ma kaho. Na ga, haka ta tsawo, ta wani zubin ta haɗu wani zubin ta rabu wani zubin ta haɗu wani zubin ta haɗu wani zubin sarkin ne kuma bawan Allah ne arifin ne wali ne duk gaba ki ɗaya ta haɗu an gani wajen sarki sunusi na farko ina ko radiyallahu ta'ala an ta haɗu duk gaba ki ɗaya wani zubin kuma ta rabu duk gaba ki ɗaya to haka dai har yau kaza kuma a naɗa da komai kar irin wannan bayani yana da hadari yanzu yanzu a ce ko wani kake da wani kake ko wani kake ki ko kaza kaza mun gode Allah da mun yi shi a karatukan mu muhim dai wanda ya san haƙiƙoƙin ya san kaza din ya san hanya ko wani ya nada shi ko wani bai nada shi ba Allah ya nada shi shine kalifan Allah akan ƙasa ko wani ya nada shi ko ba ko bai nada shi ba to ba laifi kuma na gyaran jama'a na haɗa kai na kaza kaza kuma a naɗa wani duk ba rikici kowa yana kan hanyarsa kyau wancan ɗin da aka naɗa ya yi ƙoƙari ya bi waɗanda suka san wannan ɗin sai a hashi ma ya sani ya zama ya riƙe biyu kenan shi kuma wani wanda na sanatin na baɗi ne to ya zama sa na baɗin nan amma dai ya ladabi shi kuma ga wancan duk gaba sai a tafi lafiya kalau duk gabaki da kowa ya aikinsa kowa ya aikinsa duk gabaki da to wannan shi ne dai maganganu masu kyau to mu dai mun gode Allah mun gode Allah ƴan uwa shehu ya yi mana addu'a ja'alana Allah wa iyyakum minhu Allah ya sanya mu in ji shehu shehu ya roƙa wa kansa ya roƙa wa kansa ya roƙan mana da wanda ya imani da addu'ansa Allah ya sa mu a cikin waɗannan arbabul ma'arif din arbabul ma'arif din wal haqa'iqi wanda yubayyinuna tariqat sayri ila Allah tabaaraka wa ta'ala bi tarki kulli ma suwahu wal ishtighal bihi duna ghayrihi arbabul ma'arif da haqa'iqun da tafiya zuwa ga Allah wanda suke nuna hanyar zuwa ga Allah wanda suke nuna abu da ma'arifa da komai dinnan tin kuma na kwarai na gaske ba kawai kai wujuji ka tsaya ka ce nan ka gama ka gama komai ba ka dan a dunkule ne ba kowa ba komai shikenan ka ga ka da bi ibn haqul awwali kenan ko wala na fana'atun marattim haqi ya gaba ko ko na sauran ma su bayan ma baka shanye ba bare kuma ka zo na ashabu katimu tijani kai tafiya kai tafiya kuma ka shiga jirgin faila duka gaba ɗaya kai abu duka nan inda ka je shehu radiyallahu ya yi rabon gado na wa'alamu maganin tumi shay'i wa'alamu anna maganin tumi fa anna lillahi khumusahu wanda su ai dai an yi rabon gadon wannan ma kowane irin su biyo na kowace dariƙa ma wanda zai iya zuwa ma kuma ga inda zaka tsayar da shi ko kowane duk al'umma ma in ta zo ga inda za ka sayar da ita ai Allah dai ubangijinta ne ko to ka shiga da ita hadaran Allah ai Allah ubangijinta ne ta bi Allah ta san Allah tabaraka wa ta'ala to kuma in kai kuma al'ummar ka ce wanda ta amsa kira na manzo Allah ta to kuma dole ta san annabi al'umma kuma dole ta san annabi Muhammad ta ka shigar da su hadaran Allah duk gaba ki to kuma nan koma waye ma a cikin zaka abu to kuma in yana so ya sha hakika Muhammadiya kuma ai dole ya kama hanya hakika Muhammadiya kuma ya sha ya sha kuma har tafiya har tafiya har ya kai inda zai iya bambance ismu za ta iya bambance ismul martabati duk gaba ki to ya taka fardaniya kuma ya taka haka zai tafi haka zai tafi haka zai tafi kuma ba wai kawai sanin bakakan ba ma'anarsu kuma ya zama sun zama mahali sun zama mahali a jikinsa duk da baki da wani kalimofin Allah Allah ya sanya mu a ciki amma fa za a yi ladabi fa ga na zahiri kuma mu ko da ba su kai wannan ba za a yi ladabi kai ka ba da abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko sarkinka ko shugabanka ya daki bayan ka ya zabe kaza kaza ya hakuri ima da'a kai ka bada abin da yake kanka shi bai bada abin da yake kansa ba to na zahirin kuma za a yi abu da ba wai an ce fa wanda aka nada ba su nadu ba mutane fa ba da wannan ake ba duk gaba ki amma nadin Allah ake to kuma mun gode Allah mun gode Allah da mutum ya haƙiƙan ya ɗabi'antu ya haƙiƙantu sai ya kalifantu yawa man takallaka wata haƙaƙa ko idan ta kallafa sai zama ya kalifantu duk gaba ki da to Allah addu'a shehu da ta ishe mu Allah ya sanya mu a cikin su barka annabi sallallahu alaihi wasallam ko an bata musu suna ko an lalata abun ko ga dama abu mai kyau ake lalata lalata ta abu kuma mai zai ce zai lalata shi dama lalata ce ne eh abu mai kyau ake lalatawa wani ya zo ya kawo ƙarar wasu in ya shiga sallah wasu wasu na ta sai na alaita alamar imani kenan barawo bai shiga gidan da ba komai shekan bai shiga zuciyar da ba ta da imani ai wai duk wani su masu bata da gangan ne da gangan ne dama don su bata abun dama don su bata abun kuma ai an ga haka an ga haka da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna ikon nasa da ya dan biki wani waje ai haka an shi ai an ga haka to wa'yansu kuma bayin Allah su gaskiyan suke sa amma kuma ina za a same ta ina za a ji zuwa sani to bare ai dama dai tun da dan wujuji ne bari shi ma ya wujuji ya ce a sani bawan Allah ne amma neman me ta wani kuma gangariya ne shaye tafi karfin sa shaye tafi karfin sa wayan wannan na karshen nan wannan na karshen nan kai da shi sai ladabi sai dai a samu wani kuma babban shehi shi ma shi kuma sai ce to a turo min shi sai ya zo ya ajiye shi kusa da shi shi zai dinga saukar da shi a hankula yana da ƙarfi wajen Allah saboda yanzu wannan din nan taɓa shi kuma ka taɓa Allah taɓa shi ka hadaran Allah ce haske mai yawa hadaran Allah sai an samu shehi babba shi ma wanda yana da hasken ba zai iya tasarrufi a kansa ba to shi kuma shi zai sauke shi shi zai kaza shi zai sauke shi har kuma ya koma kuma ya baka'i kuma ya kaza kaza amma ba wani in ba shi ba wani ya taba yin sai Allah ya ce yaki ake da ni mutumin da ya kare ba kowa sai shi shi za a taba kaza kaza da haka sannin abu kai wa Allah yaki ba sai ka san ya ake yaki duk gabaki da to abu ne mai yawa kwarai da gaske to amma dai Allah ya alkawari sai ya sarautar da mu akan ƙasa to in dai ba haka ba sai ga har yau dai kafiran nan da waye karkara amma ya sai ga har yau da Allah Allah yau su ka mulki da ihi babu kahar ciki kowa ya rabe su ya fifita da irin abu zuciyarsu ta yi sanyi kaza sun fi jin tsoron na gida ma da na kaza da abubuwa da duk gaba gaba to duk ka ji tsoro ka bi Allah ka je inda abin yake ka san abin inda yake dan ka zama kalifan Allah, ka tashi ranar lahira tare da annabawan Allah da waliyan Allah minan nabi'ina wasu siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dan ka tashi da wayannan ka tashi a fadan Allah bi maqad sittin da malikin muku tajiri dan haka yake ba wai dan ko ka burge ba ko a ce kana da jama'a da yawa ko ka yi wannan duk ba shine muradi ba wannan duk ba shine muradi ba ko eh, kaza ka duk ba wannan bane wallahi to mun gode Allah dai amin ja'alana Allah wa iyyakum minhum Allah ya sanya mu da ku a cikin su amin to يعبدونني لا يشركون بي shari'a شيئا ya mutu na zan kalifantar da wato eh, wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau din nan akan ƙasa ko kuma in in tabbatar musu da addinin su in canja musu bayan tsoron su ya zama aminci ya abudu na za su bauta mun la yashruku na bi sai su bauta mun kuma la yashruku na bi shay'an ba su tara komai da ni ba ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون kaman kamar duk wanda ya kafirce ko ya butulci galibi Allah ya kiyaye mu duk wanda ya kawo nan irin bakin kafirci da irin haka ba zai yi ba Allah ya kiyaye mu amma zai yi zalunci zai a- a yi kafa kasar ya zo ya zalunci Allah tabaraka wa ta ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne azzalimai shau ya ce mun goge Allah da Allah bai ce azzalimai su ne kafirai ba ƙarshen sharri ma kafiri a kai shi wajen azzalimi ina ita ƙarshen sharri kafiri a kai shi lalle inna shirka la zulmun azim Eh, tara Allah wani zalunci ne babba amma kuma har zalim azzalimancin ma karami cuta da danniya ɗin ita ma babban abu ne. ƙarshen kafiri Allah ya kai shi wajen azzalimi duka baki daya to kaga mutum ya- in ya zama kuma azzalimi kuma bayan an gyara kasar an kafa ta an kafa ya lalata kuma bayan kuma imanin ya zo kaza kaza kuma mutum ya shigar da fitina kuma ya shigar da kaza kuma ya ga nan ma mutunci ya zo fitina ta zo ko kuwa bayan ya samu imani ya ka- kaza dan kwaɗayin wani abu ko dan tsoron wani abu huh? ko dan kwaɗayin wani abu ko dan tsoron wani abu shi kenan ya lalata abun wannan tabewa ta samu har ya je ya dawo a yi masa salbu a abun duk ga baki da to ai haka kafircin ni'ima da na zahirin ma duk ya samu to man ka bara ba da duk wanda ya kafirce bai haka ba ulai ka hul fasiqun wannan su ne fasikai wanda suka ƙetare hanya wanda suka man ka bara tilkan ni'imat wanda ya butulce wa wannan ni'ima yawwa ba da zalika bayan haka fa ulai kumul fasiqun to wannan sune fasikai wa awwalu man kafara farkon wanda ya kafirce wannan ni'ima bayan Allah ya kafa wa musulmi wannan daula Allah ya kafa manzon Allah sallallahu bayan sa Allah ya kafa ta da sayyidina Abubakar bayan sa Allah ya kafa ta da sayyidina Umar har kuma sayyidina Usman ya zo to farkon awwalu man kafara tilkan ni'mata farkon wanda ya kafirce wannan ni'ima qatalatu Usman radiyallahu ta'ala wa suka kashe sayyidina Usman su suka kafirce wannan ni'ima su ne farko su suka jawo mana duk bala'in da ake ga kuma har tashin kiyama su suka jawo to maganganu ne da yawa da yawa ba su suka zaunar da mu ba fasaru ya isa tiluna bayan kashe sayyidina Usman suka zamanto kuma suna ta yaki tun daga rannan musulmi ba taɓa taruwa a ƙarshen wata tuta ɗaya ba lalle daular turkiya ta yi nata daular usmaniya ta yi nata har ta yi rauni daular sharifai ta makka da su urdun da waye ta yi nata daular yaman ta yi nata mu daular adarisa din tamu ta magari ta yi nata har kuma daular kuma najadu ta zo ita ma ta yi nata kowa dai ya yi nata dai haka dai za a ga tun daga wannan lokacin kafin su ma tukun umawiyawan sun yi nasu kafin su ma tukun abbasawan sun yi nasu ubaidiyawan sun yi nasu waye din sun yi nasu kowa dai sai ka ga zai zo ya dan fara abin kirki ya kama alkirtu sai an kaka ba abu kaza kaza kaga kuma wayan sun taso masa nan da nan alalata abu tun daga nan dai a ce an taba rashin tuka tuka ɗaya ba ba yi haka kuma tashin kiyama sai dai ai hakuri tunda an kashe sai na Usman radiyallahu ta'ala anhu kofar kofar da aka rufe fitinan ma sai na Umar dama ai ya tambaya waye ya rike ma magana da annabi akan fitina ne ko zai fa tashi ce gani yace shi man shi kofar nan bude ta za a yi ko karya ta za a yi ce manzo Allah ya ce karya ta za a yi sai na Usman yace ba za ka kullu ba kuwa shi bayan an buɗe ta tun da aka shi sai na wasu kenan ba wai buɗe ƙofar aka yi ba kalere ya ta aka yi kalere ya ta aka yi sai kenan sai dai kowa ya samu inda dai zuciyarsa ta ɗan nutsu da Allah ya rike ya tabin Allah ya tabin Allah har abu to dukkan su dama sun ce har sai na ƙarshen zamani din nan ya tashi har sai kaza kaza din nan ya tashi to haka ake tafe haka ake tafe har kuma ma mutane duk suka gama ƙarfin kalifancin Turkiya din na daular Usmaniya din da abubuwan da suka bi to ko ita ma a wannan lokacin akwai daular da take kishin ta kuma ta addina ce ita kuma daular su kuma Iran da suka sa mata yanzu din nan Habib Safawiya su ma akwai tasu da kaza gasa ta tsakanin su da yaƙe yaƙe tsakanin su da kaza ita wancan daular al-sunnati ta kuma wancan daular shi'a wanda haka haka dai za a ga kullum dai ba za a in dai ba Allah ya kiyaye fitina sai ta kunno musu ba sannan za a ce a haɗa kai a haɗa kai ko kuma an ga zaɓe ya zo a ce a haɗa kai da an gama kowa kuma ya kuma wargajewa ya yi nasa duk da baki ɗaya to haka suka tafi to wannan yana daga cikin abin da Allah ya taso da wa'annan waliyai kuma su kuma suka kafa tasu daular ta Allah ba shugabanci ko kaza kaza duk da su ma shi buzun nasu da yake karfi ya zama kujeru ya zama kaza kaza suka kafa zikirai suka kafa kaza kaza daga Allah Allah ya rike wa al'umma asalin addini saboda duk wa'annan yanzu abin da muka faɗa din da da masu Qur'anin da masu kaza din da masu fikihu da kaza kaza sai da duk abin ya cinye su sai da abdu abin ya cinye su alhamdulillah dai masu ikilasin nan dai da su ma suna kan hatsari su ne dai Allah ya rike imanin al'umma Allah ya rike kaza da duk gaba gida lokacin da aka fi shan wuya lokacin da aka fi watsewa lokacin da aka fi karni na wajen shida zuwa karni na bakwai din nan sannan Allah ya taso da muhiddin bin arabi hatim biye wannan rubuce rubuce biye wannan rubuce rubuce ya riƙe wa musulmi aƙidarsu da addininsu duk gaba ki ɗaya da haka ne za ga duk lokacin mun gode a gashi lokacin da turawan suka fi ɓarkowa afirka suka fi fitina suka fi allah ya taso da kaila ta riƙe addinin da imanin da kaza to haka dai za ka gani to asalatu usman din nan wanda suka kashe sayyidina usman sune farko wanda suka fara kafircewa wannan ni'ima addini ya kafu daula ta kafu komai ya kafu suka kashe shugaban ƙasar ma shi kenan wa karkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam kasance ya kula yana cewa idza wuzi as-sayfu idan aka dora takobi a fi ummati a cikin al'umman nan tawa falan yurfa ila yawmil qiyamah wala dauke shi ba har tashi kiyama ran da aka dora takobi kuma a cikin al'umman nan tawa ba za a dauke shi har tashi kiyama da takobi kan makiyanta ne shi ma kuma ba zalunci ba ba ko ba wa'anda suka yi shi suke kare kare kai kare kai da kuma maganin azzalimi kaza bale sadda udwana wa radda dalala sallallahu alaihi wasallam shine ji ya kuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ba kawai dinga fada kafirai ko dan ya fada da kasa ko dan ya yi kaza manzo Allah bai wannan ba da da kafiran maka ma suka nema a yi ma sulhu ma a daina yakin ma shekara goma manzo Allah sa hannu yayi da shi ne muradi manzo Allah zai sa hannu ba su da kansu suka warware alƙawari sannan manzo Allah ya fada musu sallallahu alaihi wasallam kuma da yakin da tun daga badar har zuwa tabuka idan ka kirga wa'anda aka kashe da na musulmi da na kafar duk ba su kai dubu ba tun daga badar sai har na tabuka ma duk gaba ka san ma ba wai muradi kashe kashen ko ba kashe kashen ake so ba babban burgewa ka shiryar da al'umma annabi ba ka zubar da ko jini ko ko kabo ɗaya na jini ba to ba mai burgewa irin ka shiryar da al'umma annabi kuma a ɗau abin da ake so al'umma annabi ta haɗa kai ta yi abin da ake so amma baka zubar da jini ko na ƙaho ɗaya ba to ba wali ba mai karama irin ka da haka duk na Allah suke jinjina wa Shehu Ibrahim sai dai wanda suka bujince duk a shiryar da halitta a haɗa kan al'umma ba wai 'yan Afirka kaɗai ba da shugabannin da komai amma ba a zubar da jinin ƙaho ko ɗaya ba علوت البحار الزاخرات وإنني علوت القرى والمزن بل الجبال أروم رضا البال لنصرة ديني وأبرز للجيل الجديد مثالا ضعيف عليل شائب متحمس متحمس لينصر دين لا يريد قتالا لأن النبي الهاشمي دار ما قال بل صد عدوانا ورد ضلالا تقاضمه الأزواء شرقا ومغربا يبين الهدى فيلا وقالا وحالا ashiriyar da halitta ko da manzo Allah ba a zubar da jini ko ɗaya ba ka tafi mahudan rana ka tafi mafaɗan rana ka je kaza ka zo ka shiga duk lungunan cikin Afirka din nan da dajijjikan su da kaza ka shiga Ghana ka shiga Nigeria da ko ina duk kaza kaza ba tare da zubar da jini ɗaya ba kuma ka gyara al'umma manzo Allah ai ba kaman ka wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaman ka wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam za a ga wani bai shiyar da mutum ɗaya ba amma an kashe dubu ba a shiyar da ɗaya ba amma an kashe to da a ƙare mana fa kyaji duk ɓarnar da za ka kautar da ɓarnar da ta fi wannan ɓarnar to ban wannan ɓarnar ban wannan ɓarnar baka shirya da kowa an kashe dubu kai kuma baka shirya da kowa ba zagi da waye biya shi jama'a dan kai kuma baka shirya da kowa ba dukkan za ka zaka shi ne mun gode Allah jama'a komai an sani komai ayo wannan aya tana daga cikin ayar da su bayin Allah a cikin ta kuma sun fitar da tarihin musulunci tun daga nan har tashin kiyama da koma waye zai zo da ita waliyai suka faɗi duk abin da zai faru a duniya din nan da komai bare mu Afirka nan da ita Shehu Jani ya faɗi Faila din da ita Shehu Dan Bodo din ya faɗi Sharafuddin din da ita komai duka duka wannan ayar ne kamar yadda zai zo duka ba kida to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan aka dora takobi a cikin al'umma ta to falayyu fa ba za a dauke shi ba ila yawmin qiyamati turmuzi ya fitar da wannan hadisi daga sauban ko turmuzi ya fitar da wannan hadisi daga sauban a cikin littafin babun fitinoni da diye magana diye magana sa to lamma kutila usman yayin da aka kashe sayyidina usman fasada nizamu hadhihi al-ummati tsarin wannan al'umma duk wannan abin da aka kafa da ya takalifan na kun bila rabbin nan kamar takalifan lazina da duk canjawa amnan din nan da kaza daga ranar ya ƙare daga nan ya lalace min zalika alwaqt daga wannan lokaci ila yawmina hadha shin yace har yau ran da yake wannan tafsirin 1962 daga ba da har yau bayan da muke hakko ba kuma har tashin kiyama hali ya riga ya lalace sai dai kowa kuma ya ɗan yi kokari duk da haka dai a cikin lalacewar ɗan gyara gidanka gyara kanka in Allah ya baka jama'a gyara ta kaza in akwai kalifanci kamar na Turkiya din da ake toto zauna a karkashin sa zauna a karkashin sa in babu shi in akwai kafa ku akwai kalifanci na sarkin musulmi na zauna a karkashin sa ya hakuri in ka fita ba za ka je ka samu wani waje wani abu a wajen ba zauna a ƙashinsa in ma babu sai na zaɓen sai na hukuma ya haƙuri zai zauna musulunci da zai so yakin sunkuru yakin kaza kaza kaza kaza sai kaga kuma mayakan su da su ma suna kashe kansu da kansu bare kuma wani musulunci ya kusan abu tsari abu asarari abu kaza yadda za a zama da tsari da kaza idan babu ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rike gindin wata bishiya ka kwakume kwakwan aya ya ban bare ka a kasa je je ka to mun gode wa Allah yana daga albarkar addinin nan da albarkar wannan aya Allah tabaraka wataala ba zai bar al'umman nan sakaka ba 1920 wajen fo da kaza kaza a tator ya lalata kalifancin musulmi duka baki daya yau kandantin kalibancin turkiya duk gabaki da daular usmaniya ta kare daulolin sharri suka tashi kuma suka daɗa watsa musulman duk gabaki da duk gabaki da bare wannan daula da ta fito daga wannan ƙasa mai tsarki to za daga cikin wanda suka daɗa keta musulmi da da komai to mun gode wa Allah amma duk bayan Allah sun yi bishara da duk abin da za a kai din nan har yau akwai taimakon Allah akwai nasara Allah tana nan zuwa akwai fatahin Allah mutulaki fatahin Allah mutulaki yana nan zuwa akwai kaza kaza aiko ana cikin wannan bala'i na 1929 aka ji taimakon Allah na yayi tara a wajen da ni haƙan lijabar kasari wa inna ni wakilu sun kaila ta bayyana ta dawo da musulmi imaninsu da ƙarfinsu da haɗin kansu da komai komai ya faɗi haka komai ya faɗi haka turawan suka dinga cizon yaƙa bayan da sai da afirkan ta sami yancin kai addinin ya daɗi muka koma wa ƙur'anin muka koma wa sunnan muka koma wa ƴan uwantaka muka koma muka koma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya muka koma komai duk gaba ki ɗaya yin baccinsa dama dai ƙarshe kaza kaza wa'inda suke ganin an zo an goge kakanninsu ko an zo an goge kaza kaza dama an kawo abubuwa haka haka haka haka har kuma yadda muke yau bai fi shekara arba'in ba da karamin gode Allah can yanzu wanda suka kashe sai na Usman ma ba a shekara talatin ba da rasuwar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam kaza kaza sai kenan kuma mutunci ne gashi nan kuma an goge abun amma kuma kowa so yake ma na a garin na Allah roƙo ki to wai ya za a yi a dawo da din nan ya za a yi wannan abu ya dawo ya za a yi kaza kaza ya za a haɗa kai in dai ya ga haɗin kana to za a yi zaɓe ne ko za a yi kaza za ga ana tabin kaza kaza to Allah mu daina rigima a haɗa kai a yi kaza to za a yi zaɓe a da an gawa an kuma kowa zai gudu za a kuma warka cewa to da da yanda muka haɗa kai din na lokacin zaɓen nan ko bayan zaɓen ma mu zama haka al'umma annabi su ake ta haɗa kai kaza kaza duk gaba ki da to alƙawarin Allah dai na nan alheri na nan ma'arifan nan na nan imanin nan na nan yaƙinin nan na nan kuma ko ka san ina ki ko baka san ina ki ba dai yana nan ko yana hannun wanda kake zagi ko yana hannun wanda kake batawa ko abin nan dai yana nan kalimantar ba dan Allah yana kallon wa'annan ba da sai duniya ta tashi duk gaba ki to kuma radiyallahu ta'ala anhu wannan alheri da yazo wannan fayar da kuma shau ya bada kuma duk abin da zai faru kuma bayan haka نوحد مولانا بأحمد المؤمن بالتعرض ولا فيكتم إيسا لا تكون ولاية وأيضا ما تكون فالخير يدفن za a rufe duk alheri kuma alheri duk a rufe shi kuma duk sharri ya maye da komai duk shirya kuma sharri ya maye kaza kaza dan ragowa abin da zai rike mu istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah zai har mun kai zalime ko man yazkurullah zalzala zalazil sa'ati wa nadal mu'azzin in an kai ran da ba zikirin ma kuma to kiyama ta tashi shi kenan kuma duk gaba ya dan zikirin ne ya rike mu shi ma kuma ai hadan sai dai tsari tsari ne gaba gida to duk dai an faɗi yadda za ta mu kokarta ƴan uwa dai duk da haka mutum ya gyara kansa ya gyara iyalinsa ya gyara waɗanda suke tare da shi iya ƙarfinsa ba wai dan ko ya ce yana da jama'a ba ko a ce yana da kaza ko a ce ya iya ko duk wallahi in dai mai gyara ne na Allah duk ba dan wannan yake ba shi dai opposite ɗinsa ne yana ganin to wato shi za a ce ya iya kaza ko shi yake da kaza shi yake da kaza shi yana san wani bangare ke kana nan wani bangare da san da kake yi da jidda ba to wayannan kenan ta dubo su ne tun da kashi sai na Usman kuma duk abu ya fashi radiyallahu ta'ala an نظام هذه الأمة فسد نظام هذه الأمة فقال وانا الأمة يا لالة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا حيث 1963 ko 2 da shehu yake fara wa karkala lahum usman shi kansa sai na usman dama ya fara ta kasu nuna ni kuna so kashe ni ko wallahi na rantse da Allah idan ka san sun in dawo kashe ni la tuqatiluna khalfa imamu ma ba za ku ƙara yaki a ƙarƙashin wata gwamnati ba duk kun watsi kenan dan haka annabi ya fara da wannan magana an bai shiga annabi ayo zai iya faɗa ta ba haka ko akai haka ko akai kaga ikon Allah wanda aka yi dimokuraɗiyya da komai irin sai na albabu amma nan da nan abin ya lalace ya kuma watsewa nan da nan nan da nan ya samu yan shugabanni su ma amma wanda suka yi fito na fito da gwamnati duk gaba ki da manya da komai suka ja daga shi ma ya ja daga aka kaura ba aka bata masu na aka ai yayi da mata annabi ai ya yaki da kaza ai ya kaza nan da nan kuma haka dai har ya kare a cikin wannan yaki haka dai daga sai na hasasin da ya ga kuma bai dai abinda baba na ya sha wahala irin wannan a ce dauka ku dauka yanku aka zo aka dinga turo masa salamu alaikum wanda ya wanda ya wulakanta muminai assalamu alaikum aka dinga yawa kirari wai wanda ya wulakanta muminai ya dau mulki ya ba ice in wulakanta ku ya fin jin zuba ku a wuta ya bin jan zuwa fa a wuta kawai na shiga gaba kuje ku ta karna ku dinga shiga kaza kaza kaza ni ba Allahu akbar haka haka haka dai gashi na tun daga wannan lokaci dama sai na Usman Allah ya faɗi haka abadan ila yawmin kiyama har zuwa tashin kiyama wa al'amru kama kazalika lamari ko ya faɗa haka al'arifuna ma'arifai al'ummalu cikakku to kuma yi kenan ba to Allah ba zai wannan sarari ke kwandon din nan sani da daula da kaza da mulki kaza kaza Allah ya bar ba ni ma ta rushe ba sai duniya ta tashi da kaza kaza daga nan kuma duk waliyai suka bayyana kuma suka fito kuma cikin Allah zuhadu suka sa zikirai da shauki da soyayya da waye dan su mantar da mutane wannan gaba da wannan yaki aka an gaya wani walima ga kasa kaza sun da kasa kaza sun yi sahu za su buga yaki yanzu ya kama zikiri a kashin su kowa ya zubar da makamin aka hau zikiri duk aka yi bata yi aka manta duk aka yi bata yi aka manta aka kama zikiri duk gaba ki da duk haka zikiri yanzu ni ba shin an bojo wa Allah ya zo samu kasashen nan duk ana yaƙe yaƙe duk gaba ki da ya kira duk aka bi shi gaba ki da sai ya mai da inda gaban nan take na yaƙi a kanan ya zama wasa duk inda ka da wa'annan jama'a da wa'annan abokan wasa daga da sun buga yaƙi ne tsakanin su da gaba ce ka shi kan mutum mai da ita wasa yanzu kuma ba wai wasa na abu a gane maganar wasa za ga bazazzagi da bakano wasa bakaza da bakazine da da manife wasa da kaza kaza to inda gabar ta mukalle ga wasan ma yana tsantsani wasan zagi ne wasan kaza kaza da inda dama ga ba da wani ka kaza wanda ga wasan ne baya baya duk gaba kida to haka bayan Allah suka suka mai wa duniya duk inda gaba take da kaza ba wai su su kunna ba su suke kokarin gyara ta da me za su gyara ta su shayar da mutane Allah ma kowa ya manta kansu uzil haka shehu ya faɗa uzil khilafan bainal qaumi muhammad kamar an ce masa kai abin da sahabbai da waye suka ce kai ya za ka ce ai mai sauki ne sai rafa na tauhid tauhidi ne zai daure mu kowa ma ya manta kansa bai kana jin akwai ka bazan za ka tsaya kai gaba ko ko kana kan duk barka cewa muka yi muka bar tauhidin shi kake kallon wani ya dan harare ni ko wani bai mun kaza ba ko wani kaza kaza da da tauhidin ma ya zama ya ka ce ai kallon halara aka yi ai annabi ya zuru lahazan sallallahu alaihi ai lahazi yayi ai ai kallon halara yayi a suna ba ta yi harama ta yi duk mu koma ga kunji insha Allah barka gauti barka hasala ta'arufu wa ta'alufu wa tazawuru baina ahbabi zawi irfaqi rada'u libana wifaki sai da soyayya hasalata a haɗin kai hasalata arufu sanayya na ko ina ya san na ko ina li ta'arafu dama hikimar kenan hasalata arufu wa ta'alufu da haɗin kai wa tazawur da ziyarce ziyarce da soyayya baina ababi tsakanin masa ya zawi irfaki wanda sun riga sun haɗu ka ce rabba uli bana sun sha nonon uwa ɗaya ne sun haɗu kuma sun sha faila duka baki da duka baki da to aka ce wannan ba a iya ba lalatawa aka yi kaza kaza ake so a goge sai a zo da abin da zai iya kuma sai a zo da abin da zai iya duka baki da to ho kan amurka ba to al'arifuna arifai al-kummalu cikakku istakratu sun fitar min hadhihi al-ayati daga wannan aya wujuda katimul awliya'i samuwar cikamakon waliyai yanda suka fitar a cikin manyan kalimofi akwai annabawan Allah su ne farkon kalifofi tun daga Adamu alayhi salatu wassalam har zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to suka fita akwai suka makon wale dan ne domin suka ce akwai walita ta gaba daya sannan akwai keɓantacciya sannan cikamako cikamako cikamako ɗin akwai cikamako wajen biyar akwai cika mako wajen biya yanzu walita da ta taso daga kan annabi adam alaihi salatu wassalam siddiqan nabiyya annabi ne kuma siddiqi ne ha mursali bane siddiqa to an mursalin ma ita walita ita ce asali ita ce shimfiɗa to kuma daga nan hawa hawa tun daga karami har kaza har aje kudubi har aje kaza ba wai da wani asrar ko da da sanin Allah sa ne ya kai wannan akwai matakin sanin Allah yanda ya dace da Allah tabaraka wa mutum ya je Allah ya rada shi haka Allah ya rada shi haka to haka har aje har a zo kuma annabi har a zo siddiqi ko ko a zo kudubi da aikata wanda shine madal'a tsakanin annabta kuma to in ka an ce da shaudu da abu tsakanin kudubin nan da annabi ne ya bambanci sai ce kamar tafiyar tururuwa da tafiyar shahu a sama shi kudubin nan ƙarshensa kamar tafiyar tururuwa ne shi kuma annabi inda ya fara dinnan kamar tashin shahu a sama ba wani sufi da zai ce ko da kudubi da annabi da ne babu kaza kaza amma dai kuma siddiqi ne akan wannan walita kamar yadda zai ce soja ji ya hada da kowane ko kurcin ko wanda ya kai kaza din ko manjo din ko dai sunan da soja to ka ce walita to kuma akwai matsayi kaza akwai matsayi kaza akwai matsayi kaza har ka zo annabta siddiqan nabiya siddiqi ne irin sayyidina abubakar kuma yanzu annabi ne siddiq sai na abubakar siddiqi ne ba annabi ba amma kuma duk annabi siddiqi ne kuma nabiya gashi Allah tabaraka har a zo kuma ma'aiki yanzu kuma bayan annabin ma kuma ma'aiki ne mun san ba akwai bambanci annabi shiryayye a kansa bawan Allah shi amma ba aike shi don kowa ba sai wanda ya bi shi ya shigar da yan gidansa ya shigar da abokanansa ya shigar da mukaddami kawai yawwa amma ma'aiki kuma ya fita ya je ya kira zuwa ga Allah ya je ya kira zuwa ga Allah to wannan kenan to a cikin ma'aikan ma har azo ulul su kuma sha uku ne ɗari ku da sha uku har azo ulul azmi min ar-rusul su biyar har azo karshen su Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yanzu wannan annabta ta so daga annabi Adamu siddiqiya siddiqan nabi Allah daga annabi Adamu alaihi salatu wassalam to ita kuma ita za ta tafi ita ce asali ita ce asali ita ta shimfiɗu tun daga farkon duniya a ƙarshen duniya tun daga ƙarshen farkon duniya a ƙarshen duniya sai Allah ya ajiye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsakiya shi kuma yanzu duk waɗansu manya da suka zo kafin annabi Muhammad din nan sallallahu alaihi wasallam in dai ba su jikan nan bane to yanzu annabawa ne ko ma'aika ne ko ulul azmi wanda suka zo kafin annabi Muhammad wajen hawa hudu ne ko dai waliyan nan siddiqai ko annabawa ko ma'aika ko ulul azmi sallallahu alaihi wasallam har zuwa annabi Isa shikenan wan basharan bi rasulina din ba ismu Ahmad sai manzo Allah ya sauka yanzu manzo Allah ya tika yanzu ba annabi bayansa ba annabi ba ma'aiki ba ulul azumin ma na annabawa amma manzo Allah zai rike alherai duka ba amma siddiqi a ga sayyidina Abubakar nan ma ga sayyidina Ali ma ga sayyidina Umar nan ma ga kaza duka baki da ga ma'addatan Qur'ani wanda annabta ma ta hauka sun sai dai ba a musu wahayi amma me za su da shi ga wahayin Allah ya ishe su na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu kuma duk irin na bayan annabi din da suka zo da annabawa ne da ma'aika ne da kaza kaza yanzu kuma an suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma waliyai ne ba ba abin da su da annabta ta annabi ta ishe su ya rufe matsayi yanzu kuma su kuma annan waliyai ne to yanzu duk walita da ta taso daga Adamu din nan har zuwa ƙarshen to fatiha da salatu fati sai Allah ya kai mu kuma sun Allah ya sai mu ya karfin mu ne ne da dai dalle mai ta kara mun Allah tabaraka wa ta'ala da kuma hakuri da salatu fati